إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe wanda ya kunshi bayar da tarihin shugaban halitta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke yi mana ta hanyar karanta littafin Ar-Rahiqul Maktum بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات idan masu sauraro ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata malam ya fara bayani a game da waɗansu ƙasashe guda goma sha ɗaya waɗanda ƙididdigar majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa su ne suka fi sauran ƙasashe yau mutane a duniya waɗannan ƙasashe insha Allahu malam a yau zai fara da lissafa mana su da kuma yawan jama'ar da suke da su duka a ƙoƙarin fito da shaidar cewa yawan jama'a ɗaya ne daga cikin arziki da kuma bunƙasa kowace ƙasa ko daula kafin daga bisani malam ya ci gaba da bamu tarihin waɗancan manyan dauloli guda uku da tarihi ya nuna cewa sarakunansu su ne suke da kambi na sarauta ko ake kiransu sarakunan yanka a ɗaukacin yankin larabawa a lokacin akaramukallah sai in ce bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين masu biye da mu a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum wanda ya bada cikakken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna cikin shimfiɗa da malam yake mana domin mu gane halin da larabawa suke ciki kafin zuwan addinin musulunci wannan ne zai tabbatar mana da irin canje-canje da gyare-gyare da tsare-tsare na gudanar da rayuwa da addinin musulunci ya zo da shi na tausayi da rahama da jin kai da zumunta da kyautata wa iyaye da haƙƙin makota da sauran abubuwa masu kyau da addinin musulunci da ya zo da su da halaye na kwarai wanda sakamakon haka duniya ta samu zaman lafiya.
ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya a ɗaya ga watan Nuwamba 2010 an samu mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da talatin da tara da dubu ɗari bakwai da ashirin da hudu da ɗari takwas da hamsin da biyu ita ce Cana. Ƙasa na biyu mai binta a yawan mutane a duniya a ɗaya ga watan March 2011 kirgen da aka yi suna da mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu da goma da dubu ɗari da casa'in da uku da ɗari hudu da ashirin da biyu wato ko ‘yan kan yawan mutanen indiya ba mu kai ba wato miliyan ɗari biyu da goma sai amerika a watan januwari 20 ga watan januwari 2012 suna da mutum miliyan ɗari uku da miliyan goma sha biyu da dubu ɗari takwas da tamanin da ɗaya da ɗari takwas da casa'in da tara ta hudu ce indonesia a watan Mai 2010 tana da mutane miliyan 237 da dubu ɗari biyar da hamsin da shida da ɗari uku da sittin da uku sai ƙasar brazil ita ce ta biyar a watan agusta ɗaya ga watan agusta dubu biyu da goma an ba da bayanin cewa tana da mutum miliyan ɗari da casa'in da dubu ɗari bakwai da talatin da biyu da ɗari shida da casa'in da hudu sai ta shida ita ce ƙasar pakistan a watan septemba 2011 an ba da bayanin tana da mutane miliyan ɗari da saba'in da bakwai da dubu ɗari da sha biyar sai najeriya ita ce ta bakwai wanda an ba da bayanin cewa a 2010 ‘yan Najeriya sun kai mutum miliyan ɗari da hamsin da takwas da dubu ɗari hudu da ashirin da uku. Sai Bangladesh ita ce ta takwas. An ba da bayanin a watan Septamba uku ga watan September 2011 tana da mutum miliyan 151 da dubu ɗari da casa'in da takwas. Sai Rasha ita ce ta tara. A watan Januwari, ɗaya ga watan Januwari 2011 tana da mutane miliyan ɗari da arba'in da biyu da dubu ɗari tara da biyar da ɗari biyu. Sai ƙasar Japan ita ce ta goma, wanda a watan June 2011, ɗaya ga watan June 2011 tana da mutane miliyan ɗari da ashirin da bakwai da dubu ɗari tara da hamsin sai ƙasa ta goma sha ɗaya ita ce ƙasar mexico wanda a watan afril sha biyar dubu biyu da sha ɗaya tana da mutum miliyan ɗari da goma sha biyu da dubu ɗari uku da talatin da shida da ɗari biyar da talatin da takwas waɗannan su ne jerin ƙasashe guda goma sha ɗaya da suka fi kowa yawan mutane a duniya daga cikin ƙasashe ɗari biyu da ashirin da biyar da majalisar ɗinkin duniya ta ce tana da su a duniya muka ɗauki ƙasashen farko duk masu arzikin duniyan nan gaba ɗaya sun fito a cikin ƙasashen da suka fi kowa yawan jama'a ashe yawan jama'a ɗaya ne daga cikin ginshiƙan tattalin arziki a duniya.
أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة Mun tsaya inda muke bayani akan daular ƙasar Yaman. da irin ƙarfin da ta samu na tattalin arziki da ƙarfin soji da kuma daɗewa ana mulki har suka samu zango na ɗaya wanda a zango na ɗaya mun yi bayanin wannan daula ta yi sarakuna 22 zuwa 26 a tsawon shekara 680 tun daga shekara ta 1300 zuwa shekara ta 620 kafin haihuwar annabi Isa tsawon shekara ɗari shida da tamanin. Sai zango na biyu wanda tun daga shekara ta ɗari shida da ashirin ha'i zuwa shekara ta ɗari da goma sha biyar kafin haihuwar annabi Isa. Daga nan zango na uku tun daga shekara ta ɗari da goma sha biyar zuwa shekara ta ɗari uku bayan haihuwar annabi Isa. Zango na hudu tun daga shekara ta ɗari uku bayan haihuwar annabi Isa zuwa shigar musulunci ƙasar Yaman, wanda a nan ne muka tsaya inda muke bayani a kan dalilin rugujewar wannan daula da kuma mamaya da ƙasar Rum ta kawo mata. hatta kai sun ci wannan ƙasa da yaƙi ta hanyar Habashawa, waɗanda daular Rum ta taimaka musu suka mamaye wannan ƙasa tun daga shekara ta ɗari uku da arba'in har ya zuwa shekara ta ɗari uku da saba'in da takwas. Tsawon shekara talatin da takwas suna mulkin ƙasar Yaman, sun manalatil Yamanu istiqlalaha. daga nan ne Yaman bayan ta zauna a hannun Habashawa tsawon shekara talatin da takwas ta samu cin gashin kanta. Walakin, bada'at taƙa'uthulumatu fi saddi ma'arif, sai dai bayan samun ‘yancin kansu da gashin kansu, sai kuma aka fara ganin alamar tsatsagewa a jikin dam ɗin nan na ma'arif, wanda alamar cewa ya fara saki, ya fara tsufa, ruwa zai ɓalle za a samu kwarara, za a samu ɓallewar dam. Hatta wa sailul azimu, har wannan ɓarkewa da kwarara mai girma na ruwa da ya mamaye garin, allazi zakarahul Qur'anu bi sailul arim, wanda Alƙur'ani ya kira shi a cikin suratu saba, sailul arim. wannan ya faru a shekara ta ɗari hudu da hamsin bayan haihuwar annabi isa har ya zuwa shekara ta 451 bayan haihuwar annabi Isa. Wato wannan abu ya faru a tsawon shekara ɗaya ruwa ya kece ya mamaye ƙasar ya tayar da su daga ƙasar dalilin rugujewan wannan daula kenan. Wa kanat hadithatan kubra addat ila kharabil umran wa tashattutu shu'ub. Wannan ɓarkewa na ruwa ko na dam shi ya haifar da wannan babban hatsari da ya faru, wanda ya bayi zuwa ga rushewar duk wani ci gaba da raya birni da aka samu, ya zuwa ga tarwatsewar waɗannan ƙabilu kowa ya kama gabansa, sakamakon gari ya tarwatse dole mazauna gari su masu tarwatse. Wannan ne muka yi bayani cewa ƙarfin al'umma a duniya. yana cikin abubuwa guda biyar wanda muka fara da bayani akan yawan jama'a shine ƙarfi na farko ƙarfin tattalin arziki shine abu na biyu wanda ya haɗa noma da kiwo da masana'antu sai ƙarfi na uku shine ƙarfin ilimi da yawan makarantu da yawan masu ilimi da yawan masana sai ƙarfi na hudu shine ƙarfin soja sojan sama, sojan ruwa, sojan ƙasa, da takanoloji, da kayayyakin leƙen asiri, da muggan makamai ba don yaƙi ba sai don tsaron kai da zaman lafiya. Da kuma abu na biyar kafafen yaɗa labarai na ji da na gani da na karantawa, wanda da su ake faro faganda. Sai kuma abu na shida shine haɗin kai da haɗin gwiwa wanda shine ƙarfin da ake samu a wannan duniya. yasa muka kalli ƙasashen da aka ce sun fi kowa arziki a duniya su takwas ne ake kiran su G8 tun suna G6 suka koma G7 suka koma G8 wannan ƙasashe su ne Canada, Faransa, Italy, Germany, Japan, Rasha, England, America su ne ƙasashe guda takwas da aka ce sun fi ko'ina yawan kiwo da yawan noma da yawan ƙere-ƙere babu gidan da zaka shiga a duniya baka ga irin abin da suka ƙera ba sai dai China ta taso India ta taso musan yadda za ta ƙare ba za a sa su a ciki ne a dinga kiran su G10 ko ko me zai faru ne a nan gaba
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات وفي سنة 523 ميلادية قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على المسيحيين من أهل نجران a shekara ta ɗari biyar da ashirin da uku wani bayahude da ake kiransa zunuwas ya shirya wani kai farmaki abin ƙi a kan kiristoci na ƙasar najran wa hawala sarfahum anil masihiyya ƙasran ice lalle sai ya takura musu tilas dole su bar addinin Kiristanci su koma Yahudanci da ƙarfin tsiya ba da san ransu da amincewarsu ba. Allahu Akbar. Kunga shi Musulunci sai ce la ikira din ba a maka dole ka shigo addini kuma ba a maka dole ka fita. Ba wanda zai wa wani dole ya ce sai ya shigo Musulunci, mu kuma da muke ciki ba wanda zai mana dole ya ce sai mun fita. Yadda shi bin masa dole ya shigo ba, to mu ko ba zai mana dole ce sai mun fita ba walamma abau khadda lahumul ukhdud wa alqahum fin niran lokacin da suka ki sai ya sa aka musu ramuka aka gina gwalalo aka hura wuta ya dinga jefa su a cikin wannan wuta suna konewa suna babbakewa wa hadha alladhi ashara ilayhi alqur'anu fi suratil buruj wannan shine ƙissa wacce ƙur'ani ya yi nuni zuwa gare ta a cikin suratul buruji wanda har ma ake bayar da ƙissar wannan yaro wanda hadisi ya zo dogo daga Suhaibun Rumi a cikin Sahihu Muslim yana ba da kissar yadda ta kwashe tsakaninsu da wannan sarki. Bi ƙaulihi da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, Kutila ashabul ukhdud an tsinewa ma'abota ramuka, wanda suka gina ramuka suka hura wuta, suka dinga babbaka mumine suna ƙone su ƙurmus. waɗannan ƙissoshi guda biyu duk da alƙur'ani ya bayar da su a taƙaice ƙissar mutanen saba'i a cikin suratu saba'in inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laƙad kana li saba'in fi maskanihim aya lalle haƙiƙa akwai aya ga saba'awa a cikin mazaunansu jannatani an yaminin wa shimal gonakin lambu guda biyu dama akwai gona haguma akwai gona kulu min rizqi rabbikum washkurula ku ci daga arzikin Allah mahalicinku kuma ku yi godiya ku ci ku gode ba ku ci ku kafirce ba sai Allah ce baldatun tayyiba wa rabbun gafur gari mai daɗin zama ga kuma Allah subhanahu wata'ala mai rahama wato a more duniya a more lahira amma me ya faru fa'a'aradu Allah ce sai suka kau da kai da suka kafirce sai suka butulce sai suka ƙi godiya ga ni'imar Allah Allah ce fa'arsanna alaihim sailal arimi saboda haka da suka bijire sai muka aika musu wannan dam da wannan malala ta ruwa muka musanya musu da gonakinsu guda biyu wasu gonakin da suna da gonaki da suke kunshe da dukkan kayan marmari na morewa Allah ce sai muka masanya musu da itacen aswaki da goruba da kuma wani abu na magariya ɗan kaɗan da ma ganye da za a kaɗa a ci zalika jazainahum bima kafaru Allah ce wancan sakamako ne muka yi musu saboda sun yi butulci sun yi kafirci wahal nujazi illal kafur ai ba kowa muke wa irin wannan sakayya ba sai wanda muka bashi yaki godiya haka wannan shine abin da ya faru ga waccan daula ta ruguje ta ƙare ta tarwatse sakamakon butulci da rashin godewa Allah subhanahu wata'ala akan ni'ima su kuma waɗancan sun shiga haƙƙin bayin Allah suka kakkashe su suka ƙwaƙƙona su saboda kaɗai sun ce Allah subhanahu wa ta'ala za su bautawa wanda hadisi ya zo kamar da muka yi bayani sahihi yana bayani akan wannan abu da ya faru wanda muke karanta shi a riyadu salihina na kisan yaro da sarki wanda ake fassara wannan guri na cikin waccan sura ta alkur'ani a kansa wato suratul buruji aya ta hudu zuwa gaba وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وكان هذا الحادث هو السبب في نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان من بلاد العرب wannan abin da ya faru na ta'addancin da wancan ba Yahude Zunawas ya ma waɗancan da suke bin addinin Kirista na mutanen Najiran shi ya jawo Rumawa suka zaburo domin ɗaukan fansa akan abincin da aka yi wa waɗancan bayin Allah a wancan zamani ya jawo suka zabura suka ɗauki azama har suka kai ga cin nasara na ƙwato birnin ma da faɗaɗa ƙarfin mulkinsu ƙarƙashin jagorancin shugabannin rumawa a cikin ƙasashen larabawa waƙad harradul habasha sun zuga sun marmarantar da mutanen habasha akan su fito su taya su wannan yaƙi na ƙwatar 'yanci وهيئوا لهم الأسطول البحرية suka kuma tattala musu jiragen ruwa waɗanda za su yi amfani da su domin kai farmaki a wancan yanki da aka musu ta'addanci. Fanazala saba'una alfa jundi min alhabasha sai da aka samu soja dubu saba'in daga cikin habashawa waɗanda suka sauka a wannan yanki domin kai farmaki da ƙwato ‘yanci. Wahtallul Yamana marratan saniya suka mamaye ƙasar Yaman a karo na biyu, biƙiyadati Aryat sana 525 miladiya. Suka mamaye wannan yanki ƙarƙashin jagoranci wanda ake kiransa Uryat a shekara ta 525. Wazalla Uryat hakiman min ƙibali malikil Habasha. Shi wannan Aryat ko Uryat ya ci gaba da yin mulki na ƙasar Habasha a duk tsawon wannan zamani da wannan lokaci, hatta lahu Abrahatu bin Sabbah al-Ashram. Hai zuwa lokacin da Abrahatu bin Sabbah al-Ashram ya yi masa kisan gilla ya ci amanarsa ya kashe shi ya hau mulki a hadu kowa jijaishi wanda shi ɗaya ne daga cikin kwamandoji na yaƙinsa amma ya ci amanarsa ya masa kisan gilla ya majuyin mulki ya haye kan mulki wannan ya faru a shekara ta 549 shekara ta 549 wa nasaba nafsahu hakiman alal yamani ya ɗora kansa a matsayin gwamna na ƙasar yaman ba da anistar ba malikal habasha wa arda bayan ya nemi amincewa daga sarkin habasha kuma yardar da shi ta ba shi ɗan abin tamani ya bashi a matsayin gwamna ɗin a ƙasar yaman wannan shine tarihin mallaka ko mamaya da habashawa suka yi wa ƙasar yaman da goyon baya da ɗaurin gindi na ƙasar rom wa abrahatu huwa alladhi jannada aljunuda li hadimil ka'aba wannan abrahatun wanda za mu ji bayaninsa a nan gaba shine wanda ya yunƙuro da bataliya mai ƙarfi domin kawo farmaki maka da niyyar rushe Ka'aba wanda Allah ya ba mu kissarsa a cikin Alkur'ani cikin suratul Fili wa urifa huwa wa junuduhu bi ashabil fil wanda daga baya ake aka san shi da shi da bataliyarsa ake kiransu ashabul fili wanda suka taho da giwaye domin su rushe Ka'aba Allah ya aiko tsuntsaye suka halaka su وقد أهلكه الله بعد عودته إلى صنعاء عقب وقعة الفيل Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka shi bayan ya koma birnin San'a na ƙasar Yaman bayan faruwar wannan yunƙuri da ya yi na rushe Ka'aba wanda har ya taho da giwaye domin su rushe Ka'aba Allah ya aiko tsuntsaye suka halaka su.
كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات bayan ya halaka sai ɗansa da ake kira yakshum ya maye gurbinsa thummal ibnu thaniyu masruq sai ɗansa na biyu shi ko bayan mutuwar wancan ɗan mai suna ya kasum sai ɗan shi abrahata na biyu ya zama gwamna a ƙasar yaman wa kana fi ma yuqalu sharran min abihima har ana cewa waɗannan ‘ya'ya na abrahata guda biyu sun ma fi baban nasu sharri sun fi baban nasu taɓargaza sun fi baban nasu mugayen laifuffuka da laifi wa akhbasa siratan minhu fi dhihad ahli yamani wa qahrihim wa idlalihim har sun fi gurbata tarihinsa ya fi gurbata da lalacewa wajen danniya ga mutanen yaman da kuma rinjayarsu da ƙasƙanta su sun ƙasƙanta mutanen ƙasar yaman sun ci mutuncinsu sun wulaƙanta su fiye ma da yadda babansu ya yi. Amma ahalul Yamani su ko mutanen ƙasar Yaman wanda mutanen Habasha suka mamaya dinnan da ɗaurin gindin Romawa, fa innahum ba'da waqa'atil fili istanjadu bil furs. Bayan abin da ya faru na halaka ashabul fili, sai suka nemi taimako da agaji na gaggawa da fursawa wato farisawa wanda suke yanzu a ƙasar Iran suka ba su gudunmawa da agaji. Wa qamu bi muqawamatil habasha suka tsaya da fito na fito da ɗauki ba daɗi tsakaninsu da habashawa, hatta ajalauhum anil biladi, har suka yi nasaran fatattakarsu da kore su daga garuruwansu. wa nalul istiqlala suka sami gashin kansu suka sami gwamnatinsu mai cin gashin kanta fi sana 575 miladiya a shekara ta 575 bayan haihuwar annabi isa biƙiyadatu ma'ad yakrib saif bin ziyazin alhimyari ƙarƙashin jagorancin wani sarki da ake kansa ma'ad ya karib saifu bin ziyazin alhimyari wattakhazuhu malikan lahu suka mai da shi sarki a gare su jagora domin wanda ya kwato maka yanci irin wannan ai shugaba dama shi yake naɗa kansa ta hanyar aikin da zai wa talakawa da aikin da zai wa al'umma sai su ƙaunace shi su sa shi a cikin zuciyarsa تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات tunin za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مس العدو ومسيس قرح رفعت بيننا صوت النعات Na'am, to a sauraro a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu Alaihi wasallam wanda malam ke yi mana ta karatun littafin Ar-Rahiqil Maktum. sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kama inda malam zai dora daga inda ya tsaya a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai da ke daukar nauyin kawo muku shirin habib ja'far madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورآك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفضين